لكن عليم الشباب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيك بركاته أشيوانا لكاتنا رجلة الخلود زابو كاشافينا دليل ثلاثين شدة رجل مخمر بالمسامير في القبر وقال ابن أبي الدنيا حدثني عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى القيسي أنه قيل لنباش قد اغتاب ما أعجب ما رأيت قال نبشت فإذا هو مخمر بالمسامير في سائر جسده ومسمار كبير في رأسه وآخر في رجليه قال وقيل لنباش آخر ما أعجب ما رأيت قال رأيت جمجمة إنسان مسبوبا فيها رفق قال وقيل للباش آخر ما كان سبب توبته قال أمة ما كنت أنبت كنت أراه محول محول الوجه عن القبلة mutumin da aka sassanye zarto zarto zarto zarto masu yawa a cikin jikinsa an yanyanka shi da zarto kuma zarto na cikin jikinsa ne jam'in zarto ne na? na ce me jam'in zarto zartuna zartuna da hausa zartu ai zartu da hausa ma zartu su ne ko shi ne ce da yawan shi an ce da yawa zartu da yawa sai duna sun da ce muku ba wai zartu ɗaya ne zartu da yawa zartu da yawa a jikin jikinsa ibn abid duniya yake cewa abdul mumin dan abdullahi dan aisi dan isal kaisi ya ya wata rana an yace an cewa wani mai aikin tonan kabari don yin sata amma ya riga ya tuba bayan ya tuba to narration kenan ko irin labarin yadda da to shine sai aka tambaye cikin tone-tonen da kake yi wani abu ne ya fi baka mamaki wanda kake gani aka gani a cikin kabari shi ne ce wato akwai ranar da ya tona wani kabari sai ya samu ya gagawa mutumin duka jikinsa zato duk zato a jikinsa ya ce kuma jikinsa bayan zartan akwai wani babban zarto kuma a kansa kafe a kansa ya ce wani zarto kuma a cikin kafarsa aka tambayi wani mai tonon kabari shi kuma cewa a cikin abubuwan da ka gani mai sata a cikin kabari a cikin mai ka gani mabi abin da ya fi baka mamaki ya ce shi kuma abin da ya fi bashi mamaki wata rana ya tona wani mutum sai ya ga kwalwan kai shi an fafe ta an zuba ruwan dalma ruwan dalma ruwan kuma ruwan dalma ruwan da ake zuba ba wanda ake narkawa saboda ake tukunya da shi ha yawa ruwan dalma kana aka tambayi wani mai tonon kabari shi ma mai sata yake cewa me sanadiyar tubanka ita wallahi mafi yawan duk wanda ya tona gashi ya ga an fuskantar da shi a kira sai ga an juyar da kai shi sai ga an juyar da ya dawo baya kalla a kibla ko Allah ya tsare mu kun ga duk waɗannan abin da yake gwada mana Allah ba a masa wayo kawai ka tsaya ka yi Allah ba maganan diraman da aka yi da mutum bane na ba magana abin da mutane suka a abin da mutum ya kasance gaskiyarsa shi yadda ya kasance hakikaninsa Allah baya zalunci haka Allah maɗaukakin sarki zai yi masa ko da mutane ba su masa ba kenan kaga da su za a sa mutum ba daidai ba ma a juya shi ba alƙibla ba sai a juyar da shi na sai a fuskantar da shi in na alƙibla ne waɗanda suka juyar da wannan ya bar kallon alƙibla su za su juya mutum ya koma kallon alƙibla za ka mutum ne kawai ya yi ƙoƙari ya yi Allah mu wannan zamanin muna cikin hatsari babba babban hatsari ba ala abin da yake dan kwantar mana da hankali da yake shedanun wannan lokacin manya-manya ne sai ana mantar da mu lahira ana mantar da mu maganar lahira sai ana mana wasan kwaikwayo kamar ba za mu je ko ina ba hatta duniya da muke nema da gina ta kawai muna yi ne irin kamar ba inda zamu نعم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون zaka ga mutum action din shi da bayanin sa da komai kamar ba inda zai je kuma har mu'amala shi da zaka ga mutum yanzu ya tafi wani ya ce ma Allah ya isa ya ce wa in akwai wani ma ya karo a ka gane wannan ma'anar magana kaga wanda yake neman kayan Allah ya isa ai da wuya in ya da zai je lahira abubuwa da yawa zaka ga action din mutane kuma suna yi ba zuwa su kaga yadda ake ta rigima da yan diraman nan yan wasan kwaikwayo suna ta cutar da yaran mutane suna ta halakar da yaran mutane amma yanzu har suna da bakin magana ana ta san baki da shi da malami cewa su abinci suke nema yawa wani ma cewa yi su shigar da mutane suke eh wallahi wani ya ce wai wa'azi suke duk rungume-rungumen matan nan da mai da 'yan mata fasikai da hana su zama aure duk wa'azi ne duk wannan rawan da suke yi duk wa'azi ne duk duk wa'azi ne duk confession da zaka ji daga wajen 'yan dirama mata waɗanda suka tubo suka yi dirama suke faɗan yaya ake yin dirama akwai wanda aka sa ta take cewa babu yadda za ta yi drama ba a yi zun da ita ba wannan ma ba wai labari ba a'a an yi da ita ne take ba da labari duk wanda za ta yi drama an je ta zo sabuwa sai wani akto ya ajiye ta kamar sati guda a ɗakinsa ya mata kure wannan da bakin ta take faɗa amma ana ji ana duk da haka wa'azi suke duk alamu ne na cewa lalle lokacin yana da wahala lokacin yana tsanani wannan duk in ba ka duba ba ka zo kan wayoyinmu ba ba ka zo kan wayoyinmu ba an cika zinace-zinace a cikin waya zinace kawai zalla ake ci a cikin waya da fasikanci da sabon Allah wanda duk wanda ya shiga facebook sai ya gani ko yana so ko baya so ku ce mun a'a ma ko ya ko me ba ustazi kake ba ko me dilin ba za ka shiga ba wanda kawai ji tsoron Allah shine in ya gani ba zai bude ba ya wuce shine amma wani ko baka bude ba dai sai ka gan haka nan za ka gani abubuwa na duk wani abin da ka sani Allah ana yi Allah na fushi da mutane a wani abin da ake gani Allah baya so Allah yana tsine masu gani aka cika a ciki kuma ya zama aiki dare da rana babu mace babu namiji babu babba babu karami babu ko ba malami ba wanda ba malami haka ba ake rayu sai wanda Allah ya tare tunda akwai wanda ma ko firin ba su da shi kaga ai tsaron Allah zaka muna bukatar tuba muna bukatar yawaita tuba Allah ya mana rahama kawai da ka tuno Allah ne kuma ka tuno cewa daban ba wai karfin ka bane ba wayan ka bane rahamar Allah ne sai ka dani sauki eh amma dai dole kuma mu kula Allah ya tsare mu. Assalamu alaikum. da suka yi na to ko ko to wani bangare da a iya saboda ai wani sabon da ake har baban yake yi ba ma ba kamar yaran ba ba maganan mata da a shi kanshi ana neman ya ya daina so maganan maganan tsoron ƴaƴa da da mata ba maganan tsoro bane wani lokaci kasa akwai akwai akwai irin mizanci ne sai da Allah ya kano shi haƙuri eh hmm eh yawa eh zai ta ayyai akwai irin rayuwar Kano wanda za ka ga irin zamantakewa na auratayya na gidaje ka san kan ne don ne an ce cibiyar hausa ko misali za ka ga yanayi zallar hausa ce amma in ka fada shi da musulunci ba musulunci ba wato yanayin iri na rayuwa ka ga uba ba ya ma magana da ‘ya'yan shi na nuhu za shi shi ba dama ne eh ba abin da baya ku baya ba sai dai kawai ina fara ce na iya kasa da shi to wani ai kun gama musulunci ne saboda ai ayan nan amana ce Allah ya dora mu sanan mata ba a sake musu su mutu ya da gida sai kowa ya mutu na cewa mai gida ya dawo kaga wannan duk hausa ce kawai na fata kun gane misalin shi wannan kawai da al'ada hausa ne ba musulunci ba wanda yake yin wannan ya sani kawai al'ada hausa yake yi kuma wajen Allah ma kawai shi abin da yake nan ba wai musulunci yayi ba saboda ai wanda za a koyi musulunci a wajen shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga haka yake yi ba haka yake mazala ba haka yake mazala yana yana zuwa ya ga yara suna wata tsaya musu sallama ya gaishe su kaga dai ƙarshen girma mu ƙarshen girma ya ƙare mata yin manzo Allah sallallahu alaihi har tsere suke da shi tsere kaga dai maganar zara ido ba mu wanda za ka yi tsere da shi ai ba maganar zara ido na? duk irin wannan nake shine ba da misali kawai da wani da haka ba ba maganan gara da maganan wai tsoro ne su bane eh arewa 24 shi ne ce akwai wannan amma ba duka bane ya zama shine wai dalili yawa akwai wannan bangaren wani bangare ne shi kuma wasu ba sa iya hana abin nan ita kuma mata da kaganta wani lokaci hatta yara a dai zauna din a duduwa a yi kokari har ya fi a matsa a kai matsi sai ka ga yaron ma baka ma san me yake ciki ba kuma na wanda ya fi ya fi zama hatsari na nufin ka san wanda yake cikin wanda ake dan cewa haka ba kyau ka bari ba kyau ka bari har ya zo a ce kuma baka san halin da yake ciki in ka matsa sai zama baka san halin da yake ciki domin in ya ganka sai ringa doje kaga ta matsala ce sabuwa duk inda zaka ganki sai ya ya kauce to in aka waye gari ma yara a ce iyayensu kawai suke jin tsoro ai matsala ne ai gara a koya musu tsoron Allah akwai lokacin da ake koyar da su tsoron iyayen dan lokaci ne kaɗan ala amma ka ƙarin tarbiyya amma sauran ana koya mu tsoron Allah ne saboda in iyayen suke tsoro nan gaba za su zo babu iyaye in kuma mutum ma amma yana ma a duniya in aiki ya fita aiki magana ta ƙare sai abin da ya ga dama amma in aka gwada masa Allah ya san fa inna la hayyu la yamut yawa sai na jin tsoron Allah za ba maganin abin da sannan ko da iyayen sun bar duniya za ka gaishe yana da hankali don namun ba su wucewa ba wanda yake kokarin gujewa dama ya sai yana gani shi shine Allah na na ishe sana kallon ma duk zamanin an wuce nan saboda tibin yana hannun kowa na a da ne ake maganar TV yanzu ma wa yake da lokacin kallon TV na saboda ga TV a hannun kowa me ya TV ne abin da yake ciki ne da ne ake kallon TV ai in ka dora yara ma su kuma ba ruwan kawai sai dai ya samu data na in ya samu data za ka gan shi an ji an sa masa fina-finai duk wanda yake so ya gani yana kallo da haka shi damun cewa a matsawai kai wannan bangon shine ba abin nan ana ana dubawa ana saboda musifa ta zama ma ba za a iya abin nan magani ta ba sai da ai kokari a a ciza a buta a ji ba haushi Allah ya tsare alaikum salam a na za a yi church so taron mazinata eh ai da hausa nan a jami'i gasar gasar zina inna lillahi inna ilaihi wato kun shi ne ainihin time bomb muke kai na tsokano fushin Allah wato na na tafiyar duniya ai ka san dama haka za a yi har lokacin da Allah zai halaka duniyar gaba daya ai na tafi ai abubuwan da ake yi yanzu ko maganan auren jinsin nan in ka duba ai sun matsa LBT na sun matsa ai sun matsa wa yara a can kasashe sun matsa da shi wannan tunan nan na shugaban kasar amerika eh ai kaga shi yana goyon bayan abu eh Daji ko? Wai namijin da ya biya ya zama mace. da matar da ta biye ta zama namiji yanzu kuma suna a wasu yi aure ainihin shi ne ai tsabar a nuna ma a saba wa Allah ne kawai yawwa
ya ce tura kuma sun za su hana afirka da sauransu tsara population da gaishe shekar kawo zancen tsarin jinsi da shi za su maganin wannan eh gaskiya ne ya zama lalata bugaji da sauransu ta abin da ba su yi ba ai mun kuduwa magana hana haihuwa sun tabbatar ba za ka iya hana haihuwa ba sun yi saranda sai ya sa masu ka daina kashe kuɗin su a wajen hana haihuwa saboda abubuwa Allah ya tsare mu shi sun malumar da suka yi bincike sun ce kuka na ciki miyar kuka a yana cikin abin da yake duk abin da suka sa mana na hana aihuwa yake karya shi kuka fa miyar kuka daga gani sun ce yana cikin sirrin da ya sa duk wani vaccine da suka kawo na hana haihuwa baya aiki inda zai ba su isa ce ka jina shan kuka ba na yanzu sun sadakar da wannan su ne suka dawo yake cewa maganar auren jinsi da haka muna da wani lokaci mai hatsari wallahi mai hatsarin gaske Allah dai ya tsare Allah ya samu mace lafiya Allah ya tsare mu da ƴaƴayenmu da sauransu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه